بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الأحاديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان رواه مسلم نعم وأما الأحاديث Malam ya ce, Amma hadisai waɗanda za su iya shiga ƙarƙashin wannan babi na umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani ga mummunan aiki suna da yawa. Wato hadisai ne waɗanda suke barjak a cikin littattafan nan na sunna Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Maja, Ad-Darimi, Masanid, Ma'aji, Musihahu, Musannafat, da sauran littattafai na sunna to hadisan da za su iya shiga a ƙarƙashin wannan babe suna da yawa kuma sanannu ne a wajen malaman hadisi fal'awwal hadisi na farko wanda malam ya shigo da shi a cikin wannan babe shine hadisin abu sa'idin al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan wato Allah ta'ala ya kare yadda da shi shine malam yace an abi sa'idin al-khudri radiyallahu an wannan hadisi an biyo shi daga abu sa'idin al-khudri yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu sa'idin al-khudri yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man ra'a minkum munkaran dukkan wanda ya ga abin kyama daga cikinku falyughayyirhu biyadihi ya canza wannan abin kyamar biyadihi da hannunsa fa in lam yastati idan baya da iko akan ya canza wannan abin da ake kyamar shi a shari'a ta musulunci baya da iko akan ya canza shi ya jirkita shi da hannunsa to fa bilisanihi ya canza wannan abin kyamar da harshensa fa'illam ya staɗe fabi ƙalbihi idan kuma baya da iko akan yin hakanan ɗin to sai ya canza shi da zuciyar shi wa zalika adu'aful iman wato wannan shine mataki na ƙasa daga cikin matakai wato na imani wannan hadisi al'imamu muslim ya rawaito shi a cikin littafinsa a hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi yana bayyana mana cewa ashe wajen abin da ya shafi umarni da kyakkyawan aiki da hane ga mummunan aiki mutane ba ɗaya ba suke a wannan matsayi akwai waɗanda suke da kwai mataki na ƙarshe akwai waɗanda suke da kwai mataki na tsaka-tsakiya akwai kuma wanda suke da kwai mataki na ƙasa na ƙarshe asali kamar yadda yake cikin sahihu muslim wato farkon wanda idan aka tafi idi kafin wato a yi komai ake fara huduba irin yadda a juma ake fara huduba wanda ya fara yin wannan shine marwan kamar yadda al'imamu muslim ya kawo hadisin tsarik ibn shihab ya ce awwalu man bada abil hudubati qabla salati yawm al-eid marwan فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان مروان wato a lokacin marwan idan aka tafi idi dama da mumbari ake zuwa kathir ibn salt wato shi ya gina wannan mumbari idan aka je da mumbari idi sai marwan ya hauye ya huduba da farko sannan kuma bayan an gama huduba sai a yi sallah ta nafila raka a biyu sallar idi shikenan sai wani mutum daga cikin tabi'ai sai ya tashi ya ce wa marwan abinda muka sani ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar sahabbai a kai shine ana yin sallah kafin huduba sannan kuma abin da sahabbai mu ma suka dora mu a kai shine ana yin sallah kafin huduba ba irin juma'a ba ce shikenan marwan ya ce yaro wannan ai zamanin shi ya huce ƙarutu kama hunalika wannan yayin shi ya huce yanzu wani sabon yayi muke ciki shikenan abu sa'idin khudri radiyallahu anhu da ya ji marwan ya gaya wa shi wannan mutumin haka sai abu sa'idin khudri ya ce to amma haza faqad qada ma alaihi wannan ya isar da abin da yake wajibi akan shi isar game da shugaba ya isar da wato abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da isar da shi saboda ya yi umarni da kyakkyawan aiki wajen a fara yin sallah kafin huduba sannan kuma ya yi hane ga mummunan aiki wajen a yi huduba kafin a yi sallah amma ta hanyar alkawul saboda shi ne abin da zai iya yi ya ce don na ji ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa man ra'a minkum munkaran falyu ghayyirhu biyadi dukkan wanda ya ga wani abu wanda addini na musulunci bai yi sitamfi ba akan aikata shi wato addini na musulunci ya kyamaci wannan abun bai yadda da akan aikata wannan abun ba manzo Allah ce to falyu ghayyirhu biyadihi idan har zai iya yi wato ya canza wannan abin ya jirkita shi da hannunsa ya dawo da shi yanda yake to ya aikata haka nan wato idan wato mutum ya ga ana shan giya kuma inda ya ga ana shan giyan a ƙalƙashin ikonsa yake zai iya kakkarya waɗannan wato tabulalluka wanda aka yi na ɗora kwalaban giya akai zai iya karkashewa wannan kwalaban na giya kuma a zauna lafiya to shi kenan yanzu idan ya zo ya ga ana wannan abu ko mutum ya shigo gida ya ga ana dara to ya ɗauki abin ya yi wurgi da shi ya watsa shi ya lalata shi to sai ya yi wannan a tarihi ɗin biliyadi shi kenan sai a kashe matsalatin daga wannan lokaci idan har ya ga zai iya yi fa idan in ya yi barnar da za ta biyo baya ba za ta kai ya wannan ɗin ba an gane ko amma ya san cewa idan ya ce ya haka nan shi ba shugaban ƙasa ba shi ba gwamna ba shi ba sarki ba shi ba mai unguwa ba kawai titi firiti ne kowa wuyansa ɗaya da kowa awamu ne gama gari ne to kuma ya zo musu wannan ɓanna na farko idan akwai waɗanda suka fi shi ƙarfi za su danne shi su ba shi kashi sannan kuma bayan haka zai rama sannan kuma in bai kai ba da ya je shi ya yi kaso saboda ya taɓa kayan mutane su kuma akwai inci na ɗan adam da in ka taɓa kayan shi bai shiga ba naka ka taɓa kayan shi to yana da kwai haƙƙi na musulunci wato cewa kai ka shiga wato hurumin shi saboda kai ba shugaba bane an gane ko sai ka biya shi kayan shi to idan ya kai kaso kaga kuma abubuwan duka sun janyo matsaloli da yawa an gane ko to shikenan idan har ya zamanto zai iya yi da hannun shi to yayi at-taghayyur din nan bil yadi awwalan kenan wannan shine mataki na farko ya canza ya sa a je a aikata abin da Allah subhanahu wata'ala yake so shugaba na musulmi ya ga wani guri an yi coci shikenan ya sa a danne mashi gurin a yi masallacin juma'a ya ga wani guri an yi gidan karuwai ya sa a danne wannan gurin a yi makaranta ya ga wani guri an yi gidan sai da giya da sauransu ya sa a danne gurin a yi titi ne a yi hili ne na waɗanda suke wato masu lakaca da sauransu inda za a yi wani taro muhimmi a unguwan na a zo a raka wannan abin mai muhimmanci a wannan guri to kaga wannan shugaba na da damar ya bada wannan aikin saboda wato shine yake da damar komai yana damar ya sa kuma ba tare da an yi kai ruwa rana ba fa in lam yastati fa bi qalbihi idan kuma baya da iko akan yayi hakan din da hannunsa saboda yana yi to matsalar da za ta biyo baya sai ya yi dama ma bai yi wannan umarni da kyakkyawan aiki ba bai yi hani ga mummunan aiki da hannunsa ba to fa bilisanihi to sai ya je shi yantakil ilal martabati thaniya ya ciri zuwa ga mataki na biyu lafiya kalau ya ciri zuwa mataki na biyu shine wato umarni da kyakkyawan aiki bilisan da kuma hani ga mummunan aiki bilisan shine ya faɗa ya ce to ‘yan uwa wannan abin da muke dai kun sani sarai Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi ba wai akan jahilci bane kuke aikata shi a karatu da muka yi na jiya cikin riyadu salihina mun taɓo irin wannan maganar a karatu da muka yi na satin da ya huce cikin sahihul bukhari mun taɓa wannan matsala ɗin a karatu wanda ya huce cikin kitabu tauhidi mun yi magana akan waɗannan da sauransu kace kun ga wani abin da yake na farko zai janyo mana kaskanci a wajen Allah sannan kuma na biyu yanda muke ganin galiruwa suna ci gaba to mu ba za mu ci gaba ba saboda a kullum ni'imar da Allah ta'ala yake mana da yake mana ita to idan muna sakaita mai da rashin yi mishi biyayya zai iya janye mana waɗannan ni'imomin saboda la in shakartum la azidannakum haka Allah ce wala in kafartum inna azabi la shadid sannan kuma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kada mu yi tunanin cewa wannan ci baya da muke gani a garin mu mu yi tunanin cewa a'a kawai Allah ta'ala ne ya jarrabe mu da wannan mu ma muna da kwai matsala muna da sawa hannu cikin wannan ci bayan namu na garin mu da me da menene ake yi a garin nan wanda a garin ruwan da muke kusa da su ba sa aikata wannan abin na lalata abubuwa nawa kuma idan muka ga suna ci gaba mu ce mu ma sai mun ci gaba irin nasu saboda su ba sa sabawa Allah subhanahu wataala kamar yadda mu muke sabawa Allah da sauransu to sai yi wa'azi an gane ko mataki na biyu kenan fa in lam yastati fa bi qalbihi to idan ya zamanto shi ba ya da hurumin da zai yi magana akan mataki na farko ba ya da hurumin da zai yi magana akan mataki na biyu saboda shi din ma wake da shinkafa ne an gane ko ba a san shi ba da zuwa wajen malamai irin masu katsalandin ne shi dai baya yi kuma in yace zai yi magana zai hutu ya wa'azi to za a ce to shi kuma yanzu duk wanda ya ce zai yi magana a addini na musulunci in dai ba ka da masaniya a kai ka yi shiru ka kyale ya fiye maka alkhairi sama da ka yi magana a kai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan abin kaji malamai sun faɗa to kuma wa'annan wanda in ka gaya musu sun san dama kai ma kayan mururi ta wannan hanya za su iya bubbugonka da ce mu za ka rena wayo lokacin da kai kuruciyarka ai mun ji lokacin nan kai kai ne ma uban dabar za ka zo ka ce mu muhasa ka dan ba shi kashi to in ya san har haka za ta faru ko kuma shi ma adda'i din wanda yana da masaniya akan wannan abun Allah ya haramta yana da ayoyi yana da hadisai amma ya san idan ya ce ya shiga wannan unguwar ya yi faɗakarwa a kai kan abin da ake aikata to ba zai fito lafiya ba ya sani kat imma an yi fudiya ila halakihi wato ko kuma ya zamanto an samu wata matsala dai mai girma to yanzu a wannan lokacin fabi kalbi sai ya ciri zuwa mataki na ƙarshe shine sai ya kyamaci wannan abun da zuciyar shi wato ya sa a ran shi cewa wannan abu ne wanda Allah ta'ala ya kyama kuma bai yadda da shi ba bai ba da goyon baya akan aikata shi ba kuma duk lokacin da ya samu iko na ɗaya daga cikin waɗannan muratib ɗin wanda suke na sama da nashi to zai kokari ya amfani da damar shi ya kyamaci abin a zuciya shi baya tare da su baya jin daɗi idan ya ga ana aikatawa wani za a ga cewa shi baya aikata kaza amma kuma in ya ga mutane suna aikata zai ce kun burge ni yara ku yi daidai zamaninku ne eh shi baya aikatawa to kaga wani ayyar zai bi an gane ku zai zo aka wa yara magana suna sun fara shan taba unguwa a hana yara ce a'a malam dakata lokacin da kana zamanin ka kai ma aka bincika kuruciyar ka kai ma kai hakan din dan me kuma yanzu ka zo ka dan babu ƴaƴanka a ciki zaka ce ka hana su ba ruwanka ba kudi ba suka je suka tambaye ka ba su ce ka musu kaza ba su ce ka musu kaza wai shi kuma tsoho ne ne ya kare haƙƙi na yara matasa ya ka hutu a ce wallahi irin wannan dattijan su ne wayoyi sun san abin da zamani yake tafiya to kaga wannan ɗarmi a ƙarya gindi ne in zai in fitina za ta shigo unguwa in aka samu dattijawa irin ada yanda dattijo na unguwa ɗaya wato zai iya ba yaran unguwa ga baki ɗaya kashi amma kuma a zamana lafiya ba wanda zai daga maganan nan din yaron da ya magana ma a gidansu baban shi ya ƙara mishi kashi ba wai a baiwa wannan dattijan laifi ba to amma yanzu mutum nawa wanda zaka bugi ɗan shi ina ga in dama ya zamanto tsakanin kai da shi akwai wani dan sabani kaɗan to wannan abin ya ƙara harsunewa a bar su su yi kayansu ai zamani ne in ba su yi ba yanzu kai lokacin kana zamanin ga yanzu in sun girma sun yi to shi kuma aka ce gawo tun yana ice tun yana ƙarami ake lankwasa shi wallahi suna girma ɗin ana kyale su suna ƙara sakarci ko to kullum ba wai sakarcin bane zai ragu kullum wata fitinar za ta karu in wannan lokacin ta ya huce kuma allo an samu wanda ta fita wanda zamanin ta kuma yanzu suna matakin su ai kowane mataki da ka sani na shekaru akwai wato kuruciyar da suke yi a ciki kowane mataki na shekaru akwai abubuwan da ake wanda ba su dace ba wanda waɗannan masu shekarun suna irin wannan abu to in ya zama to mutum ya fita daga kuruciya ta ya tafi a yi balo da shi a yi kaza a yi kaza da shi a yi kaza da amma kuma ya shiga kuruciya ta bin 'yan mata in ya fita daga kuruciya ta ta bin 'yan mata ya shiga kuruciya ta zuwa a je a ɗora fada irin masu kuɗin nan su je su bakin ruwa a ɗora fada da 'yan mata da kaza da kaza a wuni a can in an fita daga wannan kuruciyar an shiga wacal an an fita daga wannan an shiga wacal to yaushe kuma za a gyara to ya zamanto dai ya kyamaci abin da zuciyar shi duk abin da ya zamanto ya saba wa Allah subhanahu wata'ala to kai idan har baka ce kar ayi ba idan mutum ya ce kar ayi kar ka ce kyale su su yi kayan su wata ran ba za su yi ba in dai har abin da ya saba wa doka ne saboda duk abin da aka kyale shi da kadan kadan ne yake girma da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa zalika adhaful iman wato wannan mataki na ƙarshe ma'ana wa zalika ayil inkaru bil qalb wato mutum ya kyamace abin a zuciyar shi ya dinga ganin ciwon abin a zuciyar shi adhaful iman wato shine mafi karancin wato samara na imani shine mafi karancin wato amfani na imani da mutum zai yi da amfani da damar shi ta imani ya tar da sako na Allah subhanahu wataala to waɗannan sune matakai guda uku wanda muke da kai amma in dai ba a wannan ba ka samu kanka a cikin kowane ɗaya daga cikin waɗannan guda uku to in dai ba har a cikin su bane ka samu cewa kanka wajen kyamar abu wanda yake mummuna to wallahi kana da matsala sosai dan manzo Allah ce wa zalika adhaful iman walaisa wara a zalika minal imani habbatu khardalin kamar da za mu karanta insha Allah ta'ala a gaba to kaga cewa yanda ake bi mataki kenan wajen abin da ya shafi al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar idan kaga mutum ana aikata wani abu a gaban shi kalkace kai tsaye kace kai wallahi dattijan nan laifin ka ne ina ya kai a unguwata bana bari ba amun kaza amun kaza amun kaza to watakila in ya ce ya kakkarya din kamar yadda kai da ka zo ka mishi hawan kawara din ya ce karya to matsalar da za ta biyo baya sai ta faka nan ɗin girma to za ka diba ne ka ga mu'ayashar da mutum yake wato bi'ar da mutum yake cikinta da kuma jama'ar da yake rayuwa da su sannan kuma sai ka mai hukunci na'am wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi نعم الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقاتلون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم
الثاني hadisi na biyu a cikin wannan babe na umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki an amso shi daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi abdullahi dan mas'ud yana ɗaya daga cikin zarata na sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda suka yi ta amsar alƙur'ani kai tsaye daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da aka saukar da suratul mursalati ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana karanta wa sahabbai ita a nan mina a cikin wani kogo abdullahi dan abbas a abdullahi dan mas'ud ya ce wa inni la atalaqaha min fihi wa inna fahu la ratabun biha wato ina koyar suratul mursalati daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam bakin ma'aiki yana danye da karanta suratu al-mursalat yace kawai iz wasabat hayyatu kawai sai muka ga wata macijiya ta yi tsalle bal ta fito manzo Allah sallama ce uqtuluha ku kashe ta ce muka je mu kawai da muka tafi kawai sai ta tsere manzo Allah ya ce wuqiyat sharrakum kama wuqitum sharraha ku kyale ta Allah ya kare ku sharrinta bata wa kowa rauni ba a cikin ku bata cutar da kowa ba kuma kuma Allah ya kare ta sharrin ku ba ku kashe ta ba a kyale ta to Abdullahi dan Mas'ud ya koyi sama da aya 70 daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗanda suka koyi alkur'ani daga wajen shi wanda suka haddace alkur'ani a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam ba su wuce kilge ba daga cikin sahabbai yawancinsu sai bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya suka haddace alkur'ani to amma waɗanda suka haddace alkur'ani a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam akwai abdullahi dan mas'ud amma kuma yaro ne ya haddace alkur'ani sosai abdullahi dan masud manzana salama ya faɗa kuzul qur'ana min arba'in daga ciki akwai abdullahi dan masud ku koyi alkur'ani daga wajen mutum hudu an gane ko sannan kuma ga a mu'ad ibn jabal ko wani daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin baya da lafiya aka ce yi wasiya kafin ya rasu ya ce to ina yi muku wasiya da ku koyi addini na musulunci daga wajen mutum hudu a ciki akwai abdullahi dan mas'ud to abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ba wani annabi daga cikin annabawa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala ya turo shi cikin wata al'umma kafina wato ba wani manzo daga cikin manzannai na Allah illa kana lahu hawariyun face sai ya zamanto shi wannan manzo yana da kwai tatattun mabiya mataimaka waɗanda za su dinga ba shi kariya su baiwa addini na musulunci kariya min ummatihi daga cikin al'ummarsa wa ashabun ya akhuduna bi sunnatihi face sai ya kasance yana da kwai wato sahabbai abokanai waɗanda za su dinga yin riko da sunnar shi wa yaqtaduna bi amrihi sannan kuma su dinga yin koyi wato da umarnin shi ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ما يكي صلى الله عليه وسلم يتي ثم إنها sannan kuma haƙiƙa yadda lamarin yake takhlufu min ba'dihim khulufun sai lalatattun mutane wato su biyo bayan su waɗannan mutane na kirki waɗannan zarata na shi wannan manzo waɗannan mataimaka waɗannan tatattun mabiya nashi sai waɗanda za su biye bayansu kuma su maye su su ne lalatattun mutane waɗannan lalatattun mutanen ya ƙulu na mala ya fa'alun za su dinga faɗar abin da ba sa aikatawa su fito su dinga a tashabbu'u bi malam yi uba an gane ku su dinga cewa suna ƙiyamun laili ba sa ƙiyamun laili suna halartar sallar jami'i ba sa halartar sallar jami'i suna karanta alkur'ani ba sa karanta alkur'ani suna kaza na alkhairi ba sa yi wa yaf'aluna ma la yu'maruna kuma suna aikata abin da ba umarce su da su aikata ba na munanan ayyuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace faman jahadahum bi yadihi dukkan wanda ya yaƙe su irin waɗannan mutane ya yaƙe su bi yadihi da hannunsa fa huwa mu'minun to shi wannan mumini ne mai cikakken imani mana fahuwa mu'minun kamilul iman mumini ne wanda yake mai cikakken imani wa man jahadahum bi lisani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dukkan wanda ya yake su da harshen shi wato ya nuna musu cewa abinda suke kai dinnan kuskure ne fahuwa mu'minun shi ma mumini ne kamilul iman wa man jahadahum bi qalbi dukkan wanda ya yake su da zuciyar shi fa huwa mu'minun shi ma mu'mini ne kamilul iman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce wa laysa wara'a zalika min al iman habbatu khardal wa laysa habbatu khardalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace babu gwalgwadan kwaya ta gadagi wara a zalika a bayan wannan kyamar abu wanda yake mummuna da zuci minal imani daga cikin imani wato ba imani ko da gwalgwadon kwayar gadagi idan ya zamanto mutum bai kyamaci abin da munanan mutane suke aikatawa ba na asha to idan har bai kyamace shi ba da baki da zuciyar shi to ba wani wato sauran imani a tattare da shi wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud a ciki wato yana bayyana mana yanda wato kowata al'umma idan ta zo a cikin wannan al'umma ba za a rasa ba waɗanda suke mai mataimaka wannan annabin wanda za su zamanto nashi ne suna tare da shi ko baya tare da su nashi ne waɗannan mutanen to amma wannan kamar yadda malaman sharhi suka yi bayani akai suka ce wannan alal aglab kenan aglab shine mafiya yawancin annabawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya turo su zuwa ga al'ummu yawancinsu sun samu mataimaka waɗanda suke darata ne nasu tatattun mabiyansu ne amma kuma an samu waɗansu wanda su ba ma wani wanda ya bi su daga cikin mutanensu haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sahihai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulani wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idhuru fi alayhi sawadun azimun فقلت هذا هذه أمتي فقيل لا هذا موسى وقومه an gane ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an bujurto min da al'ummu sai na ga wani annabi daga cikin annabawa na Allah tare da shi da mutum daya wani annabin daga cikin annabawa na Allah tare da shi da mutum biyu wani kuma annabi ma ba kowa a tare da shi yace kawai sai na ga wani fami mai yawa na ga jama'a masu yawa na ce wannan ita ce al'ummata aka ce a wannan malam musa ne da kare ne ya zo shi malam musa ne ya zo da jama'a shi eh yanzu abin da za ka kalla shi ne kallaci nan ka kallaci nan ya ce sai aka ɗago muninsu sai aka ce da ni wannan ita ce al'ummarka wa ma'ahum saba'una alfan ya da hulunar jannata bila hisabin wala azabin wato tare da su akwai mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da an musu azaba ba ba tare da hisabi ba wato kawai suna da kwaile sai fase wannan dubu saba'in din ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya gaya wa sahabban shi haka yana faɗin haka shi kenan sai ya kyale su ya tashi ya tafi gida sahabbai suka shiga tattaunawa a tsakankaninsu waɗannan mutum dubu saba'in suwa ne ne wanda za su shiga aljanna waɗansu daga cikinsu suka ce fala'allahumun ladina sahibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wataƙila su ne sahabbai na ma'aike alaihi salatu wasalam waɗansu suka ce a'a fala'allahumun ladina wulidu fil islami walam yushriku billahi suka ce watakila waɗanda aka haife su ne a cikin musulunci saboda cikin su habaya ko waɗanda yawancinsu ba a musulunci ba suke a farko daga baya ne suka shiga musulunci waɗansu an gane ko waɗanda aka haifa a cikin musulunci 'yan kaɗan ne daga cikinsu ƙananan sahabbai ne amma wancinsu su daga baya ne lokacin da maza Allah ya zo da musulunci kuma da aka yi kira suka amsa musulunci yana ko waɗanda sun ɗan yi aikata waɗansu abubuwa wanda suke na shirka amma irin su abubakar dama tun a lokacin jahiliya ma wato suna neman kariya daga shirka ɗin to shi kenan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fito ya ce ya naji kuna ta hayaniya suka ce to gashi gashi gashi ya ce to duka ba wannan ba ne ba wanda suka abokance ni ba ne kadai ba kuma waɗanda aka haifa ba ne a cikin musulunci su ne waɗanda suka haɗa waɗannan ausaf ɗin guda hudu هم الذين لا يسترقون نعم ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون an gane ku ruwayan layar kuna ta muslim malamai da yawa sun yi magana a kanta an gane ku awwala su ne waɗanda ba sa nema a musu tawaida sannan kuma ba sa yin canhi ba sa yin lalas sannan kuma sun dogara ga ubangijinsu wannan idan ya zamanto kun samu waɗannan ausaf guda hudu shikenan su ne waɗannan mutanen to ba mutum dubu saba'in ba ne kaɗai za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba mutum miliyan saba'in za su shiga yana ga sama da miliyan saba'in ma za su shiga hadithun abi umama allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wanda al'imamu tirmidhi wato ya kawo shi cikin littafinsa ya ce manzo allah salama ya ce yadkhulul jannata min ummati بدون حساب ولا عذاب سبعين ألفا أنا أبي مسلم رسول الله يقول inna la azza wa jalla yudkhilu min ummati 70 alfan bila hisabin wala azabin wa ma kulli alfin 70 alfan wa thalathu hasayatin min hasayatihi haka manzo Allah sallama ya faɗa wato kuma ga hadisin sahal ibn sa'ad ne sa'idi radiyallahu anhu da dukhulul jannata sabu mi'ati alfin aw sab'una alfan mutamasikuna akhidhun ba'dhum ba'dan la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhuhum ala surati al-qamri lailatul badr aw kama qala alayhi salatu wassalam shine anan yace ma min nabiyyin ba'athahu Allahu wato ba wani annabi ba wani jakada daga cikin jakadu na Allah wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo shi cikin wata al'umma kafina sai wannan jakada ɗin ya zamanto yana da kwai tatattun mabiya daga cikin al'ummarsa idan aka ce alhawariyun su ne al'ansar wal'awan wato mataimaka waɗanda suke masu ba da agaji da kariya ga shi wannan annabi wanda za su ce fadaina ka bi aba'ina wa ummahatina wa arwahina an gane ku kaga lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo da annabi Isa ya ce falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahad bi anna muslimun وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمري ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف إذا أكتي واتو الخلوف جمع لنا خلف خلف بسكون اللام wato su ne waɗanda za su biye bayan mutanen kirki amma su kuma ba sa kan hanyar mutanen kirki su ne ake ce da su khalf fa khalafa min ba'dihim خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات wato su ne waɗanda suke lalatattun mutane sai su biye bayan mutanen kirki a ce babansu ne ba haka ya aikata ba kakansu ba haka ya aikata ba amma su ga suna yanzu abin da suke aikatawa suna tashar holiyarsu an gane ko to shine manzala ce thumma innaha takhlufu khulufun sannan kuma yanda kissa take yanda lamarin yake za a samu lalatattun mutane su maye bugurbin waɗannan mutanen na kirki ya na ma la ya fa'aluna daga baki raurau za su dinga faɗar abin da su ba sa aikatawa abin da ba aikata shi suke ba za su faɗa to za mu muku gada a guri kaza wannan an ƙare na yi sun yi an ƙare komai da komai za a yi ta sannan kuma mu ne masu kaza mu ne masu kaza mu ne masu kaza wa ya fa'aluna ma la yu'maruna sannan kuma bugo da ƙari abinda ba a ce su aikata ba shi suke aikatawa an gane ku wanda kuma wannan shine ashar mafi girman abu ka je ka raka cewa mutane su aikata kaza na alkhairi amma kuma kai kuma ka raka aikata kishiyar shi ka ce a daina shan taba amma kuma a ga malam yana shan taba a daina zina a ga malam yana zina a raka zuwa masallaci sallar jami a ga malam shi kullum a gida yake sallar shi a raka sadaka a ga malam shi kullum kwankiro ne sadaka ta mutane ma in ta zo shi danne ta yake baya badawa to shine wa ya faru na malai umaru suna aikata abin da ba umarce su ba wanda kuma wannan shine wanda manzana sulma ce za a zo da mutum ranar tashi na kyamma za mu karanta hadith hadithin usama ibn zaid wanda yana cikin sahihai an gane ko ata'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun fa innaka idh ma ta'ati ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce faman jahadahum biyadi dukkan wanda ya yaƙe su dukkan wanda ya yaƙi waɗannan mutanen biyadihi da hannunsa fa huwa mu'minun to shi mumini ne dukkan wanda ya yaƙe su da hannun shi to shi mumini ne wato abin da yake nufi a nan idan ya zamantowa har ya kai a ɗoki takobi a yaƙe su to wannan idan aka ɗauki takobi aka yaƙe su wannan mutumin mumini ne matuƙar na? to na wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min dukkan wanda ya yaƙe su da zuciyar shi to shi ma mumini ne walaysa wara'a zalika min al-imani habbatu khardalin wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi na'am نعم الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر bayana bayana نعم إن شاء الله بايعنا رسول الله رسول نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه المنشط والمكره بفتح almanshadu wal makrahu na'am نعم المنشط والمكره بفتح ميميهما mimaihima وميميهما يوأي في السهل والصعب والأثرة والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بالmushtarak alikh bil بيان- بالمشترك نعم nعم وقد سبق بيانها بواها بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا na'am الثالث hadisi na uku a cikin wannan babe shine an amso shi daga baban walidu shine ubada ibn samit Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ubada ibn samit ya ce idan muka ce baya ana muka yi fatuhul ayin sai mu ce rasulu نعم an gane ko ba za mu ce baya ana rasulallahi ba نعم in zai ɗauki rasula sai dai ce baya an gane ko سكون yawwara e baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan in kai fatahul ayin to rasulu sai ya zama to shine fa'ili ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana mubaya'a wato mun yi mubaya'a da mu da shi ya mana mubaya'a shine baya'ana rasulullahi baya'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama caffa mun mai mubaya'a ala sam'i wa ta'a akan ji ga dukkan abin da shugabanninmu za su faɗa waɗanda suke faɗa a kanmu za su faɗa mu ji to abin da za su faɗa ɗin wa ta'a sannan kuma bayan mun ji ɗin ya zamanto mun yi biyayya ga su shugabannin al'amuran namu wannan fil usri wal yusr fil usri a cikin hali na tsanani wal yusri da kuma hali na yalwa wato cikin hali wanda wannan umarnin da suka bamu wato hali ne wanda yake na tsanani muna cikin takura da kuma lokacin da muke cikin yalwa an gane ko نعم wal manshaɗi wal makrahi sannan kuma mun yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a akan za mu ji maganganu na shugabanni sannan kuma za mu yi su- za mu musu biyayya cikin almanshaɗi wal makra wato cikin abin da yake na daɗi ne da kuma abin da yake na ƙyama ne cikin abin da yake da akwai sauƙi da kuma abin da a cikinsa akwai tsandauri akwai wahala مم.
wa ala asaratin alaina sannan kuma mun yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mubaya'a akan zami biyayya ga shugabanni na musulmai kan dukkan abin da suka faɗa a kai duk yadda muka ga an yi mana son kai wato lokacin da muka ga shugabanni suna da son kai suna son su cika gidansu da ajihunansu da kawun ɗinsu na banki da sauransu da dukiyoyi amma kuma sun manta da mu to a wannan lokacin ma za mu yi musu biyayya an gane ko al'asara shine al-ikhtisasu bi shay'i an gane ko mutum ya keɓanta da abin da yake na jama'a ne ya ɗauka ya handa mai shi kadai inda yana daga cikin sifa ta yan wuta ko aljamu'ul manu wa Allah nunazi al'amra ahlahu sannan kuma yana daga cikin abin da muka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama biyayya a kai shine ba za mu dinga yi wa shugabanni jayayya ba ga wannan lamarin shugabanci shine ba za mu dinga yin jayayya ba ga ma'abuta lamarin mu musu jayayya akan wannan al'amarin illa an taro kufran bawahan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce sai dai in kun ga kangara a fili karara daga wajen su shugabannin sai dai in kun ga ratsewa hanya a fili karara daga bangaren su shugabannin naku sannan kuma indakun minallahi ta'ala fihi burhanun wanda kuna da kwai hujja a fili karara daga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan abin da suke kai din kafirci ne to a wannan lokacin falasam a wala ba'a saboda dama a sam wa ba'a alal mar'il muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin falasam a wala ba'a kamar yadda hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake cikin sahihain ya nuna sannan kuma hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihu Muslim alayka sam'a wa ba'a fi man shatika wa makarahika wa usrika wa yusrika wa asaratina alaika sannan kuma hadisin Ali ibn Abi Talib wanda shi ma yana cikin sahihaini anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha jayshan wa amara alaihim rajulan wa fi riwayatin min al-ansar wa amarahum an yudhi'uhu فغضب عليهم فأوقد نارا فأمرهم أن يدخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها وفي رواية فبينما هم كذلك إذا خمدت النار وسكن غضبه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين لا ضاعة في معصية إنما الضاعة في المعروف أنغانيكو wato lokacin da wato za ka zare hannu daga yi wa shugaba biyayya sai lokacin da shugaba ya yi umarni akan saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ko ya yi hani akan yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya to a wannan lokacin falasama walaɓa haka manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa malam yi umar bi ma'asiyatin fa idza umira bi ma'asiyatin fala sam'a wala ta'a in dai aka yi biyayya aka yi umarni ga aikata saban Allah to a wannan lokacin ba biyayya sannan kuma ba za a ji ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda hadithin Ummul Husain wanda yana cikin sayo Muslim tace hajjatu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hajjatal wada'i قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا وسمعت منه أنه يقول إن أمر عليكم عبد مجدع قال يحيى بن حسين حسبتها قالت يقولكم أسود يقولكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا wato manzala salama lokacin da ya zo shi hajji ta ban kwana yana bayani akan yin biyayya ga shugabanni na musulmai manzala ce ko bawa aka nada muku a matsayin shine shugabanku wanda yake da kwai yankakkun wato gababuwa to matukar dai abin da zai jagorance ku da shi shine littafin Allah sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ku ji to mama za a koma ko muna godiya to to to masha Allah yawwara to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai dai in kun ga ratsewa Allah subhanahu wa ta'ala a fili karara daga wajen su shugabanninku wanda kuma kuna da kwai hujja a alkur'ani akan cewa wannan abin ratsewa hanya ne kuna da hujja a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan cewa wannan abin da shugabanni suke kai ratsewa hanya ne to a wannan lokacin fala sama'a wala ba'a to ba za a ji abin da suka faɗa ba sannan kuma ba za a yi musu biyayya ba a kan shi to a wannan wato a wannan lokacin abin da za ku yi shine wato ku kyamaci wannan abu amma ku fito ku yaƙe su wannan haramu ne ku fito ku yaƙe su ku kulla kwamiti ku ce wannan abin da shugabanni suka faɗa saboda kafirci ne ya saba wa addini na musulunci to za mu ɗauki takobi mu je mu yaƙe su wannan haramu ne bil ijma an gane ko shine malam ya kawo ana yace wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bil ijma'i wa in kanu fasaka wa ala hadha tadhaharatun nusus وحمل القرطبي الكفر على ظاهره فقال معناه إلا أن تروا كفرا عندكم من الله فيه برهان أي حجة بينة وأمر لا شك فيه يحصل به اليقين أنه كفر فحينئذ يجب أن يخلع من عقدته من عقدت له البيعة نعم to shine anan yace wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu fillahi lawmata la'imin sannan kuma hakanan kuma mun yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a akan cewa za mu dinga faɗar gaskiya za mu dinga umarni da kyakkyawan aiki mu dinga hani ga mummunan aiki aina ma kunna a duk inda muka kasance a duk inda muka samu kanmu a duk zamanin da muke ciki a duk gurin da muke kai la na khafu laumata la'imin ba za mu ji tsoron zargin mai zargi ba fillahi a cikin isar da saƙon Allah zuwa ga bayin Allah ba za mu ji tsoron zargin mai zargi ba wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi haka na al-Imam Malik da al-Imam Nasa'i wato sun rawaito wannan hadisin al-manshadu wal makrahu malam yace al-manshadu wal makrah abinda ake nufi da al-manshadu wal makrah bi fatihi mimaihima wato mim ɗin guda biyu mim ɗin almanshat da almakaraha kowane a mai wasali sama ba za ka ce almunshat ba ko alminshat ko almikra almanshat almakra aifi sahali wa sa'ab almanshat wato lokacin da muke cikin nishadi muke cikin karshashi muke ganin saukin abun almakra lokacin da abin da muke kyamar shi duk abin da baka so ka aikata shi za ga yana da kai wahala a gare ka duk abin da baka so ka aikata shi sa ka ne ake kai za ka dinga ganin wahalar shi eh sawa kai aka ce ya hiba wata ciwo ko mene da yanzu abu in za a ce ka je kai da kanka a takura maka akan kai za ka iya harracewa rubu guda a rana ɗaya amma in takura maka ne aka yi simu ne ma ba za ka iya haddace ba saboda ba karatu ba ne a gabanka an gane ko to shine almakara abinda in kai ka sa kanka to a sati ɗaya abinda za ka yafi a wata ɗaya abinda za ka yi lokacin da aka ce ma kai yanzu da yawa wanda za ka cewa iyayensu sun sa su makaranta wanda su kuwa karatun ba ne a gabansu za ga a yi ta zuwa aje a zo aje a zo malami yana ba da iyakacin kokarin shi tsohon yana iyakacin kokarin shi saboda shi yaron ba karatun ba ne a gaban shi za ga cewa an yi shekaru da dama amma aka ce yana ina ce yana kuluhiya an gane ko in an yi kokari an zo kuluhiya kuma aka tambaye shi ce yana alhekum takasur kuma ba duka bane iya fa wani gurin ya iya wani gurin bai iya ba amma za ga wanda ya baiwa abin muhimmanci ya sa kan shi za a ga cikin ɗan lokaci kaɗan ya zo shi a huce wannan gurin saboda ya baiwa abin muhimmanci shi ne to almanshaɗ kenan almanshaɗ abin da kana jin daɗi kai ne kake aikata shi ba takura muka bane akai almakra abin da kuma kai kana ƙin shi ne ba ka so kai to kuma amma za a ci da saka a ce hikayi shi to za ga cewa a lokacin abin akwai wahala wal asratu al ikhtisas bil mushtarak an gane ku wato abin da ake nufi da al'asara shine al-ikhtisas wato mutum ya keɓanta bil mushtaraki da abin da ake tarayya a cikin shi abin da muna tarayya da ni da kai da wani kawai sai in ce na ne da ni kaɗai shine wani al'asara son kai kenan an gane ko shine al'asaratu son kai abin da ba na bane na ni kaɗai amma kuma in ce kawai na ne na ni kaɗai irin mun yi haɗin gwiwa imma mun buɗe wani kamfani ko mun zuba tallabinmu cikin mun ba da hannun jarinmu cikin wani kamfani akan gashi muna da kaso kaza daga karshe in je ni takarrun wannan da muka yi na sunan mu muku in shafe sunayen ku kuma in yi ikhtisasi da shi wani ana ce da shi al'asara wato san kai kenan wa qad sabaqa bayanuha to haqiqa al'asara bayanin ta ya riga ya gabata a can baya kenan a wani babi na'am na'am a karatun ba no no eh can can za mu koma no to shi kenan yawwa can idan muka koma cikin babu sabar ina ga za mu samu hadisin a can go إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك وأن لوكة شكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه Allah ina ga idan aka koma can wajen a can za a same shi wannan shine yace wa qad sabaqa bayanuha amma ni ma ban ba ni da masani amma dai da yace bayanuha saboda tunanin da ne al'athara a can wajen ne muka karanta shi Mm, ba ni da kata akai bawahan bi fatihil ba'il muwahhada da yi wa ba wasali sama wanda take da ɗaɗaya a ƙasa wawun ba'ada ha wawun bayan wannan bawun din sai a zo da wawun thumma alifun sannan kuma alifi bawa thumma ha'un muhmala sannan kuma ha'un hasabe wanda yake mara da ko ha karami mara da bawahan ba bawahan ba ko bawajan ko bawajan bawahan ay zahiran la ya'tamilu ta la yahtamilu ta'wilan kun ga wannan kawai abin da suke kai din nan fita ne daga hanya ɗari bisa ɗari ba wani zancen ya dauki wani tawili kazan akwai abin da zai iya ɗaukan kusan ma'ana guda biyu ko ma'ana uku zai iya waɗansu daga cikin malaman musulunci sun halatta wannan abin waɗansu suna ganin cewa makaruhi ne waɗansu suna ganin cewa ya- haramu ne to abin da kawai a fili ƙarara ayal ƙur'ani gashi yadda ta yi bayani ta ce kaza ne kuma duk malamin tafsiri wanda ka karanta tafsirin shi ka ɗauko tafsiri biyar shida bakwai takwas tara goma na malamai magabata tun daga shekul mufassirin ka zo ɗalibinsa ka zo kan ɗaliban shi ka zo kan ɗalibansu ka zo kan ɗaliban ɗalibansu kaga dai kowa abin da ya tafi a kai shine abin da kai kai ka fahimta a wannan ayar kuma sai kaga su kuma abin da suka aikata din ya saba wannan to a wannan lokacin kaga ratsewa hanya kai tsaye kenan a fili karara to shine ce illa an tarau kufran bawahan sai dai in kun ga kafirce a fili karara wanda la yahtamilu ta'wilan baya dokan wani ta'wili sai wato dai kawai cewa dai ratsewa hanyar ce ina ga sai mu kwana anan ku abinda muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana insha Allah ta'ala za mu yi dubara mu gama karatun da ya gabata insha Allah sai a yi shi a a yi qada'in shi insha Allah ta'ala kai